tsakanin yanzu da yawancin da aka masu shara wani suna tattauna matsalolin ƙasar
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan uwa ya ce maganar yin kaki da tofar da miyau a cikin masallaci a irin wannan yanayi ai haramun ne kazanta masallaci dama duk wanda zai tofar da miyau ko kaki a rigarsa zai sa kai ko a hannun riga ko a hankici ko a wani toilet paper da yake da shi ba wai ya zuba shi a kafet din masallaci ba wataƙila akwai cuta a bakinka ko akwai ƙwayoyin cuta da kake fitarwa idan ka tofa shi a masallaci in wani ya sujada aka ya ɗauka ka cutar da shi ka ka aikata haram da haka da aka ce a iya tofar da yawu ko majina ta dame ka ba wai ana nufin ka zuba shi a masallaci ko ka samu windon masallaci ka tofa shi ba ko ka sa hannunka ka katso majina ka goge a cikin kafet ba wanda mutane suna irin wannan ɗabi'ar ba daidai ba ne kuskure ne kuma za su cutar da 'yan uwansu ba wanda zai so a ce ya sujada ya ji ya yi sujada a kan majina da zai ji daɗi ba Allah gane da mu wannan mai tambaya yake cewa wai an ce masa ya subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim astaghfirullah kullun ya rinka yin wannan kafin ya rinka yin wannan addu'ar lokacin fitowar alfijir kafa ɗari zuwa ta ta da ya kama sallah asubahi idan mutum yana yin wannan addu'ar zai wadata da arziki har ma da kusa da shi menene kusa da Allah wai mai hukunci wannan addu'ar wallahi ban san wannan addu'ar ba eh ban san ingancin ta ba kuma ban taba jin ta ba sai a bakinka ka bi a hankali duk wani abubuwan da ake cewa kafa ɗari kafa ɗari za ka samu kaza za ka samu kaza ka bi hankali da su addu'o'i ne yan bid'a suke rarraba wa mutane haka kawai mutum da ka sai je kirkira abu ya ce a je a yi tai za a samu kaza da ka karka yadda ka yi sai ka san ingancin addu'a karka yi kuma duk malamin da ya gaya maka wani irin wannan to sai ka tambaye shi ko a ina zai ka samu ka karanta menene hukuncin wanda ya bari wani ya bi shi sallah a lokacin da yake yin nafila ba laifi a ya halatta mai farilla ya bi mai sallar nafila ko mai nafila ya bi mai sallar farilla duka wannan ba haramun bane ba laifi bane daman so ake dai a yi jam'i wasu mazhabobin ne suka ce mai farilla ba zai bi mai nafila ba saboda an samu bambancin niyya wannan niyyar safarilla wannan niyyar sanafila to amma wasu malaman suka ce a'a a yi samuwar bambancin niyya baya hana a jami'i ga manzan Allah ya bi mala'ika jibrilu sallah a masallaci gaba ɗaya fa jibrilu ya zo ya wuce ya yi limanci annabi yana bin su sahabbai suna bin annabi shi jibrilu ai sallan ba wajibi bane a kansa nafila ce amma manzan Allah sallar farilla ce akan shi ina fata ana fahimta da haka ba laifi bane don an samu bambancin ba na sunan shi bambancin niyya kawai ka bi shi mai farilla zai iya bin mai nafila haka mai nafila zai iya bin mai farilla Huzaifa ibn al-Yamani yana da masallaci a Madina yakan zo ya bi manzan Allah sallar isha'i sai annabi ya gama isha'i shi kuma ya je masallacinsa suna jiransa ya zo shi liman ne ya zo ya musu sallah kaga shi ya yi sallar farilla tare da annabi ko? ko ba ka bane? awwa to sai ya zo masallacinsa kuma aka tada masa ikama kuma ya wuce ya musulmanci me matsayin sallarsa a lokacin nafila ne su kuma fa to kaga ashe ba laifi dan mai farilla ya bi mai sallan mai sallan nafila haka mai nafila ma zai iya bi mai farilla ya tabbata a hadisi cewa wanda yi sallah a wani wuri sai je tarar da wani masallaci inda ya je suna sallar jam'i an kira sallah ya shiga ya bi su annabi ya ce wannan wanda ya bi su ta zama nafila yanzu kaga su farilla suke shi kuma yana mai to kaga ashe ya halatta mai nafila ya bi mai farilla da haka duka ba laifi bane kowa zai iya bin kowa ba sharadi bane daidaituwar niyya tsakanin masallata guda biyu wannan yace yana cikin yin sallah sai wayarsa ta faɗi sai ya dauka yayi laifi za mu zo mu karanta wannan duk akwai irin waɗannan abubuwan ƙanana na kawo su wajen kusan guda abu guda arba'in amma ba lokaci sati mai zuwa zan ƙarasa mana su don mu ji su ba laifi wani motsi da mutum zai yi a sallah ba mai tsawo ba wani aiki da mutum zai yi a sallah ba mai yawa ba baya ɓata sallah me dalili manzon Allah wata rana yana sallah na Aisha tana kwance a gabansa idan ya zo sallar dare ne idan ya zo zai yi sujada sai ya taba ta ya ture kafarta in ta nade sai ya sujada kaga ai yayi wani dan aiki da ka dan karamin aiki a sallah baya lalata sallah a waya ce ka dauko a kofa ce ka ture a yaro ne zai dauki dutsen guga ka dan dauke wannan ba laifi bane Allah gane da wannan ce Allah ya samu cikin masu sauraron karatu a cikin imani amin mutum ne ya yi tafiya zuwa wani gari tafiyar tashi ta ɗauke shi tsawon wata guda kafin ya dawo zai iya yin sallar ƙasaru har wata guda ko kuwa sallar raka hudu zai rinka cikawa ya halatta mutum ya ƙasaru ko da sama da kwana hudu ne a bisa zance mafi inganci amma ku sani akwai sabanin malamai akwai malaman da suka hana a yi ƙasaru sama da kwana hudu duk wanda ya wannan ba baƙo ba ne suka ce mai bako shi ne ke ƙasar bako bako ku kwana uku ne kana cika kwana hudu shi kenan aka ce ko mutum ne ya zo maka bakunta gida umarnin da aka bayar ka taimaki bako na kwana uku ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakrim dayfahu dinna da hadisin da ya tsoratar ga wanda ya tozartar da bakonsa bako wajibcin kulawa da bako kwana uku ne duk wanda ya zo maka gida ya wuce kwana uku to ya zama ɗan gari kwanan farko dole a nemo masa kamar yadda za a nemo jaririn gida kwana na biyu haka kwana na uku haka amma in ya ƙara kwana ɗaya sai ka ce to zo mu tafi kasuwa ku je ku nemo tare to aka ce an yi uzuri ne ga su waɗancan malaman suke cewa mutum ya yanke sallah a matsayinsa matafi yana bako kwana uku in ya wuce wannan zai cika sallah haka suka faɗa amma rajishin magana an samu sahabbai wani yayi wata biyu yana kasar wani yayi wata uku ma in dai mutum sunansa matafiyi kawai wani uzuri ya kai shi yana ta zurftu da zirga zirga bai dawo ba in dai matafiyi ne in an ganka zaka ce kai musafir ne to ya halatta kai ta yin kasar har lokacin da zaka dawo akwai wanda ma suka zo ruwa ya tsare su a hanya watanni suka yi a bakin kogi suna ta yin kasar to kaga magana kwana hudu kadai shine za a yi kasar kaga tana da dan rauni da haka in kana da ra'ayi za ka iya yin ƙasarunka a haka sun yi saɓani shin ƙasarun nan kam dole ne ko dai rahusa ce ita ma wata matsala ce akwai daga cikin malamai da suka tafi akan cewa ƙasarun nan rahusa ce in ka ga dama ka yi in ka dama kar ka yi mana ko da kana tafiya in ka dama ka je ka yi raka'ar ka hudu kawai akwai wanda suka tafi akan haka akwai wanda kuma suka ce ai baka da zaɓi ai kana yin tafiya in dai sunanka matafi ne automatically sallar ta dawo mai raka hadisi cikin bukhari ya tabbata cewa da sallah asalin ta raka biyu ne wato kamar sallar tafiya kamar sallar tafiya suka ce wannan hadisin yana nuna cewa kana buga mota da ka fara tafiya ka bar gari sallah ta canja daga raka'a hudu ta canja ta dawo mai raka'a biyu don haka idan ka zo kai raka'a hudu ma sai Allah ya tome ka me ya kai ka kai raka hudu ai tunda kai matafiyi ne suka ce asalin sallar tafiya dama raka biyu ne sai aka ce aka ƙara raka biyu aka mai da ita ta zaman gida kenan da mutum ya yi tafiya ƙasar zai kenan ƙasaru azima ce dole ne ba rukusa ba ne wannan kuma wani karatu ne shi ma mai zaman kansa kuma kowa yana da hujjoji da dalilai amma ba mu da lokaci wata rana in za mu zo salatul kasar insha Allah a cikin littafin nan sai mu yi kokari mu kama ganganan malamai a kai an gane wannan wannan yace idan kana sallar magariba mai gida wannan mace ce ta aiko sai mai gida sai ya zo yana neman wani abu sai kai masa nuni haka kaɗan yi ishara ko kai gyaran murya shi ma duk yana cikin karatun da za mu yi sati mai zuwa shi irin wannan insha Allah yana ɓata sallah ko baya ɓata sallah sallah bata ɓaci ba yar karamar ishara ko gyaran murya bata ɓaci sallah ba dan an ce mana idan aka yi maka sallama kana sallah kana iya amsa sallama kana sallah ya ake amsa sallama ana sallah haka ake assalamu alaikum sai ka daga hannu to kenan kaga akwai wani aiki ba a cikin sallah yake ba amma bai bata sallah ba to sun yi magana kuma shi ya halatta ma kai wa mai sallah sallama kai kuma ka san mutum yana sallah kamar sallama to shi ma in Allah ya sa mun samu lokaci sati mai zuwa za mu tattauna wasu sun ce kar a yi wasu sun ce kuma waye ya ce in wani yana sallah ka kamar sallama an ce kawai in ka haɗu da musulmi kamar sallah kai sallama to shi ma duk sabanin malamai ku hakuri haka karatun fiqhu yake haka yake cike da waɗannan abubuwa din saboda shine addini Allah gane da mu wani yana tambaya akan hukuncin bacci da janaba mutum da janaba a jikinsa ya kiyaye wanka da daddare ya ci gaba da yin bacci sai daga baya ya wanka shine abin da yake nufi to sai ce idan har ya halatta a yi bacci da janaba to ina maganin azkar da aka ce a yi mutum zai azkar da janaba bare kuwa ya halatta a yi bacci da janaba kuma ya halatta a yi azkar da janaba a jikin mutum ai mutum yana ambatan Allah a kowane yanayi na Aisha ta shika na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazkurullah ala kulli ahyanihi annabi yana ambaton Allah a duk yanayin da yake ciki ba inda aka ce wai dan kana da janaba ba za ka kira Allah ba da haka za ka iya yi haka sahur da janaba ana iya yi na Aisha ta ce muna yi ni da annabi sallallahu alaihi wa sallama duk wanda janaba ta kama shi in ya ga dama ya tashi a tsakar dare ya wanka in ya ga dama ya mai da bacci ya ta baccin sa in ya tashi ya wanka ya je ya sallar sa wannan babu laifi wallahi alam ya halatta kafiri ya sallama kuma amsa masa akwai sabanin malamai daman dai shi kafiri ba a ce ya sallama ba dan ba harkarsa bace baya sallah baya azumi wa ya kai shi sallama to amma akwai kafiran da yanzu tunda sun saba da musulmi sai su rinka sallama to sai magana amsa kafiri sallama wasu sun ce bara amsa ba tunda ai kafiri ne in ka ce wa alaikum salam addu'a fa masa amincin Allah tabbata gare ka yanzu ya cancanta a ce amincin Allah tabbata gare shi kahiri arni wanda baya sallah a ce amincin Allah a'a wannan musulmi ne ake cewa amincin Allah tabbata gare shi wasu ka ce ana amsa sai a ce alaika ko alaika kawai a tsaya ba za a meme ba za a maimaita magana amincin ba wasu ma suka ce ku yi banza da shi kawai kar ma ka maida masa ka ce yawwa ko da ke yanzu a cikin musulman ma akwai masu wannan gargajiyar ka zo ka zo kai wa mutum sallama da fidda makharijin huruf da tajwidin ka assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka ji ya ce yawwa dan gargajiya kenan a daina yi ba kyau mutum yana ko wani ya zo zai wuce barkan ku dai ha ba malam barkanku dai sai dai ka ce assalamu alaikum barkanku da yamma assalamu alaikum barkanku dai amma kawai barkanku dai wani ya zo yana tambaya ya tarar da mutane a gindin bishiya da ya zo bai yi sallama ba yana zuwa sai ya ce barkanku dai sai ya ce da Allah gidan alhaji wane nake nema sai wani ya ce masa yana nan a layin sallama idan ka tsallaka nan baya sai ya gaba bai gane ba yana nan a layin sallama in kai gaba ma'ana baka mana sallama ba kana mana magana to sai a rinka koya musu ko wani kuma dan boko ne excuse me mutum musulmi zai shiga ajin ɗalibai ce lecturer ne wai bature ne shi za ka shiga ajin ɗalibai musulmi ne wai excuse me please haba malam baturin yana can yana baka umarni kana nan kai musu sallama assalamu alaikum ka shiga ni ban san me yasa mutane suke suke suke suke kin suke kyamar sallama ba kamar yanzu wasu ne daga cikin ma'aikata jirgi ai ku dauki mutane za ku kai su Saudiya ku dauki mutane za ku kai su Umra ko ku dauki mutane za ku kai su wani wani gari mutum ya bude baki ya ce bismillahir rahmanir rahim zai fara tuka jirgin nan ko kuma zai fara magana wa mutane sai fara excuse ko kawai ya hura lasfika bai zai magana ba saboda yana jin tsoron turawa za su zo su rataye ka ne akwai wani laifi dan ka ce assalamu alaikum ka ci gaba da turancinka akwai laifi babu laifi me a ciki jirginmu ne namu ne garinmu ne ƙasarmu ce mu ne a ciki akwai laifi dan amma sallama to sai mu ta kyamar addini ni ka kasa gane sai mutum ya fito kuma an zo ana sallah kuma sai ga yana ta abin nan ya kamata mu rinka dabbaka addini ko ya ne a cikin al'amuranmu wannan yace abokin su ne wai ya cire kuɗi a cikin wani akwatin masallaci Allah sadi ba namu bane kuka ɗebe mana wai sai ya je ya musifa ya ya bude akwatin masallaci ya dau kuɗi to shine suka samu sabani wai sai wasu suka ce ka je kai ta tuba wasu kuma suka ce wallahi ko kiyama ta tashi sai ka biya kuɗin nan wai waye mai gaskiya a ciki ba a cin kuɗin mutane a je a yi sigifari mayarwa za ka yi ka je ka maida kuɗin da ka cira a kar ka manta kuɗin masallacin nan fa wato mutane abin da ba sa gane kuɗin masallaci fa kuɗin wani ne wani ne yana son kuɗinsa yana neman Allah yana neman aljanna ya ɗauka ya bayar kurin wai sai wani wai ya zo ya sa hannu wai ya ɗauke kuɗin wai ije biya buƙatarsa ta karan kansa kuma Allah ya kyale ka ai ba ya bayar bane dan kai gangan jikinka ya bayar ne dan maslahar masallaci yaya mutum zai zo ya ɗauki kuɗinsa yana neman Allah yana neman aljanna ya saka ka zo ka ɗauka ka je ka yi cefane da shi kuma wani ya ce wai ka je ka yi istighfari wani istighfari za ka yi biya za ka yi sai ka biya ayin za ka ci kuɗi ma to kar ka ci dai na masallaci a akwai haɗari wani wallahi bai da abincin da zai ci zai haƙura yana neman Allah yi masa rahama ya sa wannan kuɗin sai ka ɗauka ka cinye saboda baka da hankali kai za ka iya tsayawa gaban Allah ka ba da jawabi akan wannan ai in dai baka saka ba to karkaci laganan da wannan yace yana neman addu'a a yace sun biya kudin umra gashi kuma an rufe wajen an an rufe to ban sani ba dai an an rufe thumbprint to Allah ya mayar muku za a bude insha Allah za a bude thumbprint ana ta dan samun matsalolin zuwa umra a yan kwanakin nan to an ce mutane sun yanki bizoji sun tafi sun kidawa to gaskiya dai duk dan Najeriya kam yanzu in ya tafi wata ƙasa ai da wahala ya dawo wallahi ko ni da nake muku wa'azin nan inda zan samu wani wuri a shimfiɗe ne wata biyu wata uku wallahi zama na zan yi Allah kuwa to amma akwai nauyi da 'ya'ya da iyalai da abin nan ba fa goyon baya nake ba fa ku fahimce ni yawa yanayin ne da muke ciki in ana so mu dawo a kyautata mana gaskiya wani ya ce wai daga rijiyar zaki ne wai ya taho ya zo nan gadon ɗaya motarsa a sharaɗa ya zo motarsa a rijiyar zaki sai ta nuna masa danja sai ya shiga gidan mai ya ba da dubu goma sai zuba mai yana shigowa sharaɗan wai sai danjar wai ta daɗa dawowa ya ce he ya ce ma'ana kenan yanzu na sha man dubu goma daga can zuwa nan haka ba ake ciki yanzu duk mai babur in ka karɓi aro sai ce da Allah kaɗan zuba na dubu biyu ba a ba da aron babur yanzu kawai a hau a tafi ba a bayarwa al'amura sun canja rayuwa ta yi kunci abubuwa sun yi matsi to shi yasa duk wanda ya dan samu dama ko biya masa aka in yaje ba zai dawo ba su kuma can akwai masu tsoron Allah an ka fito ko ba komai ma dai ka dan sha ruwan zamzam ka dan samu abinci galiban ka zo wajen haramin nan ko da azumi ko ba azumi sai ga ana ta raba abinci su kuma sun fi karfin abinci mu ne abinci ya fi karfin mu duk kasashen da suka ci gaba malam ba magana abinci suke yi ba malam kun kun lura da wannan duk kasashen da suka ci gaba ko da ana a Afirka ba a magana abinci an wuce shi an fi ƙarfin abinci abinci sai dai a zubar akwai ƙasashen da ko almajiri ba su da shi almajiri a nan kusa da mu bai fi awa biyu awa uku ba wallahi almajiri ba su da shi in ka ci abinci komun tattalin ka sai dai ka zubar da shi da haka abinci ba kes ɗin su bane da talaka da mai kuɗi kowa yana cin abinci mu ko yanzu tashi hankalin mu abinci kaga ana cikin wahala to sai mutum ya je ya samu dan abincin da zai ci sau uku lafiya lafiya kaga ina zai dawo ai sai dai an koro shi to wallahi suna can yan Najeriya kam sun samu gindin zama Allah ya fito mana da ku ku fito mu dan shiga mu yi umara mu ma mu dawo Allah ya Allah ya mana afwa waɗannan duk addu'o'i ne suka tuturo ai musu addu'a muna fatan duk wanda ya turo takarda ai mai addu'a Allah ya biya mai bukatarsa Allah ya biya mana bukatunmu Allah ya samu cika da imani Allah ka gafarta mana Allah ka ji kan iyayenmu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته